ranar juma'a ranar juma'a yana karanta wannan sura a sallar asuba yana karanta wannan sura a cikin sallar asuba a sanan raka ta bi sai karanta halata alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta ta saboda abubuwan da ta kunsa mu na zamu zo mu ji su to Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da huruful muqaddaa waɗannan harufa su ne dai wanda suka gabata tun daga farkon suratul baqara shi ma daga alif lam mim Allah ya bude shine dai bayanin da aka yi Allahu a'lamu bi muradihi bizalik Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan Allah madaukakin sarki yace tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin wato wannan littafi na alqur'ani saukar ne wato daga wajen ubangiji talikai kuma la raiba fihi babu kokonto a cikin sa wannan kalmar babu kokonto ba yana cewa wai wasu ba za su yi kokonto ba a'a wanda duk yake da hankali Allah ya wadata shi da hankali shi ba zai kokonto ba Allah ka raba mu da kokonto eh to amma kafirai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata a wasu wurare wani waje ma Allah cewa yi wa innahu lahasratun alal kafiri shi alqurani ma matsala damuwa ce hasara ce ga kafirai sanan wani waje Allah madaukakin sarki ya ce sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq Allah ce zan ma ɗauke su daga kan ayyuna ba zan bar su su gane ba za su gane alƙur'ani ba Allah ka tsare da ka ga wasu alƙur'ani kan damuwa ne gare su amma mumini alƙur'ani rahama ce alƙur'ani rahama ce ya ta in ka ga musulmi yanzu a ce rana na fitowa daga karfe shida da rabi na safe har a ce wata shida da rabin ko bakwai saura rana ta faɗi a ce mutum bai taɓa alƙur'ani ba bai taɓa alƙur'ani ba sai akwai matsala ko kuma a ce dare yayi rana ta faɗi har asuba ta yi musulmi bai buɗe alƙur'ani ba akwai matsala ya kamata aƙalla maluma suke cewa ko aya ɗaya ka riga karanta kaga dai ƙarshen sauri kenan na aya ɗaya don mai don ka zama kana tare da alƙur'ani don ka zama ka fita daga cikin waɗanda alƙur'ani yake kai ƙaransu wajen Allah ka fita wajen wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sun nisanci alƙur'ani wa ƙalar rasulu ko ya rabu inna ƙaumin takazu hazal ƙur'ana mahadura sun tsauracewa alkur'ani don karka zama cikin waɗanda suka tsauracewa alkur'ani saboda shi alkur'anin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato igiya ne da shi guda biyu ɗaya tana riƙe a hannun Allah saman al'arshi ɗaya kuma sai Allah ya sako da shi haka ga kamata mutum ya riƙe idan mutum bai tare da Allah don Allah da wa zai zama kuma yanzu duniyar nan yadda take ma ba ka tare da Allah da wala ta daya duk wanda ka kama ma duk ka kama shirme ka kama kafar wala kana gani yadda Allah yake karar da mutane amma duniyar cin yake gamawa da su kana gani yadda Allah yake sa ake dina yayin mutane mutane sun iya suya a gabanka gwamna ya taso duk gari shi ake ji yanzu sai a yi labaran duniya so ɗari ko sunan shi babu shugaban ƙasa da an buɗe labarai shi za a kira yanzu sai a yi labaran a yi wata guda ko sunan shi ba za ka yi kuma yana nan bai mutu ba wannan iko ne na Allah yana gwada ma cewa wanda za ka riƙe ka huta ka huta duniya ka huta lahira ka more duniya ka more lahira shine Allah kuma shine mai wuta shine mai aljanna shine mai duniya shine mai lahira wanda bai rike Allah ba ya hasara Allah ka tsare mu da hasara
أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون Allah madaukacin sarki yace am yaquluna iftara ko su kafirai suna cewa shi wannan alqur'ani wanda Allah ya saukar da shi iftara annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kage shi ya haka kuma suke fada suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa a'anahu alaihi qaumun akharu wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi taimakon wasu mutane ne sai a shiga cikin dare a rubuta qur'ani a zo ana gaya mutane Allah ya ce haka suke fada Allah ya ce to ba gaskiya ba bal huwa al-haqq min rabbik shi alqur'ani gaskiya ne daga wajen ubangijinka kuma an saukar maka shi ne litunzira qauman don ka gargadi mutane kan ma atahum min nazir mutanen da babu wani mai gargadi da ya zo musu sune ba sune mutanen makka sune mutanen makka Allah ya ce don ka gargade su ba wanda ya zo musu cikin masu gargadi Allah ya ce la'allahum yahtadun ko za su shirya gargadin annabi sallallahu alaihi wasallama an yi ta kiran mutanen makka ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya mana wa ma arsalnaka ko illa rahmatan lil alamin wani waje sai illa kafatan lin nasi bashiran wa nazira shi annabi sallallahu alaihi wasallama dan aike ne na duniya da mu da aljanu da mu da ƴan uwanmu aljanu Allah ya aiko mana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine annabin karshe yanzu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani annabi da zai shi yasa duk wanda yanzu ya ce ma shi annabi ne ƙarya yake ko waye ba wani annabi da zai ƙara zuwa sai dai in bayan Allah madaukakin sarki yayi mana hisabi yan aljanna sun tafi aljanna Allah ta bana ciki yan wuta sun tafi wuta Allah ka tsare mu in ya so bayan nan shi Allah yana yin abin da ya gara man ya gara sai sake sabuwar duniya na ya sau a sake sabuwa da wasu mutane mu can muna can aljanna ba ku sai insha Allah ba yawa insha Allah yawa amma dai yanzu nan har ka mutu har a tashi kiyama ba wanda Allah zai kara aikowa Allah ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa Allah ya aiko shi an rufe kuma shine annabin karshe kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ma cewa an aiko shi ma dab dab dab yace bu isu ana wa wa sa'atu ka hatai yace ni an aiko ni tashin kiyama kamar yanda ka san haka Hassan da Usaini dab dab dab da tashin kiyama aka turo ni kake nan shine na karshe muna ta jin ana za a yi tashin kiyama za a yi tashin kiyama muna ta jin za mu mutu za mu mutu ga shi har yanzu muna nan amma dai yan uwanmu suna ta mutuwa na yanzu nan ma sai da mutuwa wasu bayan Allah sallah biyu su biyu biyar da rabin nan ana ta tafiya ana ta tafiya washe za ka tafi ba ka sani ba washe zan tafi ba sani amma dai za mu tafi Allah ya ba mu sa'a na'am
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون
Allah madaukakin sarki yace Allahu allazi khalaqa samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci samai wal ard da ƙasa ko kace samai da ƙasai bayan yi ta bayani Allah madaukakin sarki yana kiran samai saboda su bakwai ne amma sai yace ƙasa ita ma su bakwai ne amma akwai abin da yasa Allah madaukakin sarki yake kiran ƙasa maluma sun yi ta bayani cikin manyan bayanan da suka yi shine ita sama Allah ya sa muna da alaka da ita akwai mala'ikun Allah da suke ta sakuwa wajen akwai annabawan Allah wanda suke sama zaka akwai su baitul ma'mur duk muna da alaka amma ƙasar nan Allah ya takaita ilimin mu ya takaita alaƙar mu kawai hatta ƙasa ta ɗayan ma ba mu gama da ita ba ai kun gane ƙasar ma ta ɗaya ba ba wanda ya je ko ina ba haka ba ai ana ta rigiman fuloti ba su yi su zurma ƙasa ba can can ga fuloti firi na ka shiga can ƙasa ma ka kaba gari ka ce kai ne shugaban ƙasa ba kowa na wata duniyar ce a ƙasa ai yadda ka ga sama haka ƙasa guda bakwai ne amma kaga Allah sai ya taƙaita mu kuma ya ce mana da ita ya halice mu a kan ta za mu rayu sa'annan mu mutu ciki za a samu shikenan ya kan mu kenan shi yasa kaji Allah yana ta kiranta ita ɗaya ita ɗaya ita ɗaya to Allah madaukakin sarki yace wa ma bainahuma shi ya halicci abin da ke tsakanin sama da ƙasa fi sittati ayyami cikin kwatankwacin kwanaki guda shida sun matsawa alal arshi sai kuma Allah ya daidaita akan al arshi daidaito wanda ya dace da shi eh daidaito wanda ya dace da shi eh Allah al arshin Allah wata halitta ce ta haske ba wanda ya santa sai Allah sai dai hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi maganan girmanta akwai kursi ko akwai al'arshi akwai kursi wanne ne babba a ciki al'arshi zama wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dan kwatanta mana yace duniya gaba ɗayanta duniya duka idan aka ɗauke ta da abin da ke ciki da mu duka da komai in aka jefa ta akan kursi ta Allah bai wuce kwabo kwabo da ka sani idan aka jeho shi a duniya ba in aka jeho kwabo a jirgin sama sai aka tambaye ka filoti nawa kwabo ya kare ya kare space din da kwabo ya rufe guda nawa ne babu to haka kwatankwacin duniya in an sata akan kursi to da kursiyin kuma da duniyar ita kuma in an sata akan al'arshi ma bai wuce haka ba haka nan abin sai Allah na'am to Allah madaukakin sarki yace malakum min dunihi min waliyyin wala shafi ba ku da wani koma bayan Allah majibincin al'amuranku wala shafi'in kuma ba ku da wani mai taimako sai Allah ba ku da wani mai ceto sai Allah Allah ya ce afala ta tazakkaru don me ba za ku yi tunani ba Allah ya sa mu yi tunani na يدبر الأمر إلى السماء إلى الأرض ثم يخرج ثم يخرج إليه في يوم كان يدعه ألف سنة مما تعدون
Allah ya ce dabbirun amra minas sama'i ila al-ard Allah yana jujjuya al'amura yana zartar da al'amura daga sama zuwa ƙasa Allah ya sanya wasu mala'iku su ne suke jujjuya al'amuran duniya ba dan Allah yana da bukatar mataimaki ba a kawai ikonsa ne kamar yadda ya halitta sammai da ƙasa a wasu kwanaki ba dan ba su isa a ce musu kun bai kun ba ha Allah ya yi ne dan a koya mana tsari mu zama muna tsara abubuwa to Allah madaukakin sarki yana juya ɗaya daga cikin tabi'ai ko ina jin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu daga wajen shi yake cewa mala'ikun guda uku a guda hudu duk lamarin duniyar nan yana hannunsu akwai mala'ika jibrilu akwai mala'ika israfilu akwai malakul maut mala'ika mutuwa sai isra'il shi kenan su hudu nan sarandun ma'aikata ne da ruwa da wane duka a tsakaninsu shi ɗaya daga cikinsu ma shi yake cewa a yi kaza a yi kaza a yi kaza to an wannan iko ne iyawa ce ta Allah madaukakin sarki kana ji ana malaika jibrilu a tunaninka ya malaika jibrilu yake ka dauka kawai dan malaika jibrilu yana da fuka-fuki in ji annabi sallallahu alaihi wasallam guda 600 600 fuka-fukin shi ɗaya in ya buɗe yana rufe sararin duniya kakka ɗauka kana mala'ika ka ɗauka wani mutum ne da za ku yi rigima da shi a wai misali in an ce ma mala'ika ka ɗauka wani za a yi daru da kai ba da kai ake na? in ya fito a surar mala'ikansa fuka-fukinsa ɗaya yana rufe duniya kuma suna nan wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa ba wanne zai yawan su in za a tashi kiyama ma bayan Allah ya tatta da mu sai sa muna tsaye da aljanu da mutane da mu sai sa malaikun sama da dai sai su su kewaye mu sai sa malaikun sama ta bi su kewaye su sai sa ta uku su kewaye su duka ka gane har ta bakwai haka za a tsaya يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أشياء wanda wanda zai gudu gudu a lokacin ga gudu ma ba duniya ba Abuja na ba inda zaka ba ma duniya kasan ma an nade an canza sabuwa Allah ka ba mu sa'a to Allah madaukakin sarki yace a ira summa ya'ruju ilayhi sa'annan sai ya haura zuwa ga Allah madaukakin sarki fi yawmi a cikin yini kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddu wato iyakar irin tsawon yinin ya kai tsawon shekara dubu da kuke lissafawa akwai inda Allah maɗaukake sarki ya ce fi yomin kanan gidaru hamsin alfa sana ko shekara dubu hamsin maluma suka ce da wannan da wannan sun yi bayanai masu yawa don an ce dubu hamsin an ce dubu ɗaya suka ce a wato lokutan tashin alkiyama ne lokutan ɗaya biyu a tashi da za a yi na tashin kiyama kowane lokaci shekara dubu dubu har guda hamsin dubu hamsin kaga in ka tara su na su ne hamsin alfasar wasu ka ce a Allah maɗaukakin sarki tsawon lokacin ne ya bambanta wa don iyawarsa da ikonsa ya bambanta wa mutane a wajen kafiri irin wannan daɗewan za a yi amma a wajen muminai ba haka ba ne shekara dubu da ake cewa za a yi wanda zai ganta shekara dubu kafiri ne wanda zai ganta da wannan tsawon wa musulmi ba ne mummune fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai gaba ɗaya ma tsaye wanda za su a kiyama za su ganta kamar tsakanin azhar da lata wallahi Allah ta mu a ci saboda azhar da lata kawai ka shige aljanna abun ha eh shikenan Allah kai mana rahama Allah madaukake sarki yace salamin mata uddu cikin abin da kuke lissafawa wannan aiki na sanya mala'ika yau wasu suka ce a tafiyan da mala'iku suke yi daga ƙasan ƙasa zuwa saman duniya inda saman wajen al'arshi na Allah shine shekara ta 50 amma su suna yin shi cikin duktawar ido don kaji abinda duk ake a duniya kawai Allah ya bari ne ai na kawai Allah ne ya bari amma ba wani wanda ya fi ko ya isa yi wani abu amma da yake Allah ya yi duniya gidan jarabawa an zo a mana jarabawa da shi yasa duk Allah ya rabu da mutane eh ai sai ai sai wani ma sai ga kaman shi dinnan ba ba dama na eh walalun ba wani babin da an zo an damki mutum shi ke da mala'ikan mutuwa ya zo shi ke da idan mutum ya canza shi ke da mutum ya daina kallon gari ya dawo kallon mala'iku shi ke an gama na zalika ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم
wanda yake ya halitta sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin cikin kwana shida wanda yake jukiya al'amuran duniya daga sama zuwa ƙasa mala'iku suna tashi zuwa gare shi a cikin wannan tsawon lokaci da ya kira Allah ya ce zalika wannan mai wannan iko shine alimul gaib shine masanin abin da ke fake ba wanda ya san gaibu sai Allah na yawa ka rike wannan da kyau har wajen Allah asa Allah ya ce la ya'lamul gaiba illa Allah amma Allah madaukakin sarki ya sanar da wasu ilimomi abubuwa wanda bai sanar da wasu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi abinda bai sanar da sauran al'umma ba kaga yin wannan ilimi ne da Allah ya sanar da shi shi kuma Allah ba wanda ya sanar da shi shine alimul ghaib shi Allah madaukakin sarki shine ya san abin da za a yi gobe ba wanda ya san me za a yi gobe ko ka ka je wajen mai bugun kasa ya bubbuga ma na ko ka je wajen boka ya gaya ma ko me aka yi cewa gobe za a yi kaza ƙarya yake ya iya yin sa ko kai ma kana iya yin sa na kana iya faɗa ka ce yanzu gobe wani zai zo kuma ya zo na canki canki akan yi akan yi sa'a eh akan yi sa'a ayi ayi abubuwa amma me gaibu kam sai Allah duk da bokaye da duk matsafa duk ba wanda ya san gaibu eh sai dai da ta kokari akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akwai aljanu da suke hawa wannan ya hau kan wannan ya hau kan wannan yastarikuna sam'a suna jin maganar mala'iku sai su zo suna gaya wa abokayensu cewa sun ji mala'ika sai za a yi ruwa gobe da haka sai ya ce to za a yi ruwa gobe a sun ji kaza sun yi kaza akwai kuma mafi yawan bokaye da yake suna aiki da aljanu aljanu suna ganin mu ba ma ganin su suna bin mu ba ma ganin su to sukan yi aiki da su in ka samu ƙwararren boka yana so ya ci kuɗinka sai ya nemi aljani wanda suke sai ya ce ya rage ma ya yi masa spy sai ya je gidanka ya zauna zai ɗakinka kana kirga kuɗi yana gani na wani na? na lai in kun yi murgima da hajiya duk yana gani kama da hajiya ta mare ka duk ya gani na? na nufin kana zo an kulle gida duk ya gani duk ya gani to sai zo ya gaya masa kaji kaji to shine gobe in ka zo ya ce ce jiya an yi kaza yawon ya ka kare dukiya na? jiya an yi kaza jiya an ce kaza jiya an ce kaza suna yi amma yanzu bokayen da ka san bokayen da sun fi zama original gaskiya mana yanzu yan fa wannan sun fi yawa hatta abokancin ma ina nufin yanzu kusan yan fa wannan sun yawa saboda ba su iya matsafin ba kawai dabara ce da da cin kudin mutane shi kanshi in an matsa ne ya ake tsafin ma bai sani ai kun gani amma na da boka bokaye ne sosai saboda tsafin koya ake eh ana koya ne ko ni littafi na koyon tsafi na ganin tsaya in mutum ya zama mai tsafi daman shi da aljanna ba sun yi sallama na daman sallama ne kawai mutum baya san aljanna ya kafirce wa Allah shikenan saboda duk inda ya tsafi ne to akwai kafirci a ciki akwai butulce wa Allah akwai shirka da Allah su aljanun ma ba su yadda boka ya zama boka sai ya yadda zai saba mu Allah shi yasa suke sa su suna mumiyagun abubuwa in ka ji ma kunne bai da bai sha bai zai ji daɗi ba a ce a taka qur'ani a taka wannan a taka wannan a yi fitsari akan wannan wato suna yin abin da Allah zai fushi da da su sai su je sai su taya mutum to za a yi su sa mutane su je suna dawafi da janaba janaban ma ta zina eh saboda wai zai yi mulki ko zai samu kuɗi sa'an ana yi ai layara akwai aiki eh mutum in Allah ya taimake shi ya ga iyakar duniya saboda duniya tana da iyaka taimakon Allah ne Allah ya sa ka ringa ganin mahimmin rayuwa na ka ringa ganin cewa daga nan ne ba za a dan tashi a dan zauna shi ke da to Allah ya taimake in ba ka bai ka ga kamar abun wani abu ne ta haka mutum sai ya shiga kuma duk da shigan ma duk abin da kai a duniya ba ka isa kai abin da Allah bai zana ma ba duk da ka gani ake ta akwai wanda suna neman mulki sai sun yi tsafi su yi wannan su yi to sai su samu na rantse muku da Allah ko bacci yake su ya samu mulkin bacci sai an tashe shi ya zo ya samu mutum nawa suka yi mulki a ƙasar nan ba su san za su yi ba na ai suna da yawa a siyasar ba akwai gononin da ana mahaliyar siyasa in ka ce mana zai gona zai ce wallahi ƙarya kake amma da yake Allah ya rubuta na aka ce zo ya kuma ya zo haka na Allah yake in ya zana abu sai an yi shi ne musabbibul asbab shi yake kawo dalili in kuma ba zana ba ba za a yi Allah maɗaukakin sarki shi ne hakimu mai hikima akwai ƙesar wani bawan Allah inda za ka ga shirin Allah Allah maɗaukakin sarki in ya shirya abu to shi ke nan magana ta ƙari mutumin yaman ya je saudi arabia an gama aikin haji lokacin ana tafiya su suna tafiya da jirgin ruwa ne kuma irin tafiya ta da ba irin ta yanzu ya je an yi aikin haji to sai guzurinsa ya ƙare bai da kuɗi kuma lokacin tafiyar su bai yi ba yana nan a cikin harami yana ta ibada yana bai da kokowo ya fito wajen harari kawai sai ya tsintuwa ya tsinci gol abin wuya wani ƙato sai ya ya rike ya ce ko ba ko ba komai wanda yadda wannan zai ya zo nema sai ya ɗan fake a a gefen can ko sai ga wani mutum ya zo yana ta jujjubalo ya kira ce mai kake nema ya ce gashi gashi sai dai ya gane nashi ne sai ya ce wannan ne ce ya karba gudu ya ba shi kudi riyar da yawa sai ya ki karba ya ce sai ai kawai ya ba shi don Allah inda yana so sai ya na? ya ce to wannan mutumin da ya koma garinsu ashe yana da wata ya yar taɓa ɗaya ce bayan ya koma wani lokaci ya ɗan yi bai daɗe ba sai ya yi rashin lafiya sai ya ba wa sarkin gari wannan abin ya ce to ga dai yarka in allah ya sa an samu wani mutum almajiri mai hankali a wura masa shi shi kuma sai ya zo ya rasu shi wannan ba Allah da ya tashi komawa sai da jirgin su ya zo didi da wannan garin jirgin ruwa sai ya samu matsala dole suka sauka a wannan ƙauye ƙauye to da yake almajiri ne sai mai kuma tafiyar dada masu kan tsaya in ka gari ko da ɗan kasuwa sai ka ɗan yi kamun a ɗora shi ne sai ya zauna sai ya ce shi yana kawar sai aka ba shi yara yana koyar da su sarkin garin ya ga hankalinsa ya tambaye shi ina ya ce kaɗan zauna mana ban kai aure ya ce bai da aure ce to in dai ka da zan ma aure ban da kuɗi ya ce za a baka har ma yarinya tana da gida haka zauna shi ne ba aka yi aure da wannan to sai ranar da aka tare amarya ta yi kwalliya sai ga wannan abin wuya da ya tsinta a makka wanda aka ba shi kuɗi ya ƙi karɓa wannan abin ya tsayayi ta mamaki wannan labari dai har ya kai sai sarkin yake gaya masa cewa wallahi mahaifin kafin ya rasu sai da ya bar labarinka ya ce da ina ma zai san inda kake da ya aura ma yarsa ya ce kaga ikon Allah ba a yi dana tuna watanni ba a daidai ba kuma yar ta rasu sai ya zama shi ne magajin gidan da magajin gwal da magajin komai to banda Allah zai wannan sai Allah zalika alimul ghaib eh a wa shahadati al-aziz Allah shine mabuwaci mabuwayi ar-rahim kuma mai rahama Allah kai mana rahama na'am
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين alladhi ahsana kulli shay'in khalaqa wanda ya kyautata halka kulli shay'in halittar kowane abu duk abin da ka gani Allah ya kyautata halittarsa amma Allah ya kyautata halittar dan adam hmm? Allah ya girmama dan adam wala karramna bani adam Allah ya ce mun girmama dan adam yadda Allah ya yi mu ya halicce mu cikin sura mai kyau eh yayi mu muna tafiya da kafa biyu muna da hannaye muna da da da ido guda biyu na muna da inda Allah ya so sai mu da ido da daya ana misali baka san ido ba bare ka ce yaya su abuwa da Allah ya mana da ni'ima suna da yawa yayin shi da kai shi yake cewa wato bayan ya lissafa adibak na halittar ɗan adam da kanshi Allah sai ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ya yaba wa kanshi dan ya cancanci yabo eh Allah mun gode to Allah madaukakin sarki yace kuma wa bada khalqal insani min din Allah sai ya kagi halittar dan adam na farko shine baban mu annabi Adam daga yumbu daga laka laka mala'iku Allah ya ce su je su ibo kasa da za a yi annabi Adam suka je suka dinga ebo ƙasa kala kala kala an ce sai da suka ebo ƙasa kala fiye da ɗari uku ƙasa ta kai kala ɗari uku daban-daban amma ka ga mu kawai ƙasa muka sani amma masu wani abu na ƙasa sun san ƙasa iri-iri ce to aka haɗa shi yasa ma wannan nau'o'in ƙasa shi yasa ka ga ɗan adam ya zama kala-kala da ikon Allah ne duk babanmu ɗaya ne duka duniya da kai da duk annaban Allah duk kakan kuɗa da kai da su hamana ah to ah ah to zikarun ah duka mutane ne ai duka dangi ɗaya ake duk duniya daga kan annabi adam aka taso ka gani nace annaba kowa ya ji dadi eh amma kuma su ma mutane ne su fir'auna su karuna su hamana duka haka haka Allah ya duniya aka zo aka lokacin da Allah madaukakin sarki lokacin annabi nuhu alaihi salam da aka yi ruwan dufa shine daga lokacin ya zama iyayen mutane da ake iya ambato su ne ƴaƴayen annabi nuhu guda uku da samu da hamu da yasir waɗannan su ne domin su ne suka samu wannan shiga jirgirwa daga kansu kuma allah maɗaukaki sarki amma duk duniya wanda ya zama uban baƙaƙe wanda ya zama uban farare wanda ya zama uban jajaye shi ke da duk inda ka ga an bullo duk zuriya ce guda ɗaya to allah maɗaukakin sarki ya ce ya gaji halitta annabi adam alaihi salam daga daga yunƙu ثم جعل ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين
Allah madaukakin sarki saboda iyawarsa sun maja'ala sulalahu a naslahu min sulalatin min ma'in mahi sai ya sanya kuma naso na na na dan dan yayaye wato za su yi ta ai ta haihuwa ai ta karuwa ai ta karuwa daga jikin annabi adam nan sai Allah ya sanya su daga wani ruwa wanda yake wulagantacce shine digon mani babu wani mutum a duniya wanda ba da mani aka halice shi annabi adam ne kadai aka yi shi da da shi kuma surar tashi aka yi yadda ka san irin masai da gumakan nan na ba za a yi mutum a yi hanci da lasa da kunne haka aka yi shi ya daɗe a tsaye mala'iku har da shedan suka zo su kwankwasa shi karanta tarihi za ka ji suna kwankwasa shi yana kamar tukunya kwankwankwan harshe nan ya kalle ya ce Allah yi shi da ciki za a yi rigima da shi inda dole sai a ringa neman abin da zai sa in ka duba duk rigimar duniya ai abinci ne ko inda za a sa na kowa ya je ya ba zai siya je neman abinci ne na shi kenan haka yi yana kwankwasa shi ga baki ga hanci rana guda Allah ya sa aka busa masa rai ya zama mutum shine Allah cewa mala'iku su yi masa sujada saboda shi ma shi ɗin yana cikin su shi ba mala'ika ba amma ana tare da su sai duk suka yi Allah ya ce fasajjada mala'ika kullum ajma'u illa iblis duk sai suka yi sujada sai shi yaki Allah ya ce me ya hana ka kake yi sai ya ce yayi shi ya halice shi daga wuta shi halice shi da laka ana ga ya za a yi wuta ta gaida na ya yi girman kai Allah maɗaukacin sarki ya ce to fa furus fa ma ya kunu laka an ta takabbara fiha ya ce nan ba gidan girman kai ba ne idan ka fita a cikin aljanna nan ba gidan masu girman kai ba ne da ya fita ya bi umarnin Allah amma kafin ya fita sai da ya ce to yana roƙo in ya je duniya har a kashe shi a bar shi sai har lokacin tashin kiyama Allah ya ce ka je na kabilal munzari ila yawon waqatil ma'lum to shine fa da yaji haka yace to shikenan ya nuna annabi Adam yace hadha allazi karamta alayya wato saboda wannan ne ka kore ni ko ci to ni kuma la ahsani kanna zuriyatahu illa qalila ni kuma sai na halakar da duk ƴaƴan da zai haifa yace sai dai yan kadan Allah ta mu ɗan kaɗan ba eh Allah ta mu Allah ta duk al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su ne kaɗan din eh da mu haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu a cikin al'ummomi ba mu da yawa ba mu da yawa yace saboda akwai al'ummomi da yawa duniya an dade tsohon gari ne mutane sun yi ta zuwa shedan yayi ta halakar da mutane walaqad adalla minkum jiballan kasiran afalan takunu taqilu Allah ce ya halaka mutane da yawa garuruwa da yawa ya mai da su yan wuta sun mutu ce ku ba za ku hankali ba daka yayi yayi da yawa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace ina fatan mu zamo wato mun fi kowa yawa a cikin aljanna yace wa sahabbai yana fatan mu zamo mu ne ɗaya bisa ukun aljanna kafirai sahabbai suka yi kabbara maza Allah ya ce to ina fatan ma mu zama an kasa aljanna kashi kashi hudu to uku duka mu ne na nuhu duka kashi hudu kashi uku daga cikin hudu duka ya zama yan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda za su cike gidajen wuta su ne su ya juju da majuju da adam kawai abin da zai kiyaye shi ne kada yi shirka da Allah eh wani abin nanatawa ne kuma abin jan kunne duk abin da za ka yi a duniyar nan banda shirka da Allah saboda shi matsala ne da shi ya tsala ce wadda ba ta warwarwa alkawari Allah ya yi duk wanda ya shirka da shi ya shiga wuta ke da ya shiga har abada ba ruwan Allah da sallar mai shirka ba ruwan Allah da azuminsa ba ruwan shi da duk abin da mutum ya yi Allah ba haya so Allah madaukakin sarki sai da ya irga annabawansa su goma sha takwas na wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zuriyati karanta har ka je karshen ayar zaka kirga annabawa guda 18 karshe mai Allah ya ce na walau ashiraku ya ce lahabi da anhu ma kanu ya amalu Allah ya ce wallahi da annaba nan da za su shirka duk abin da suka yi da na zubar da shi ba na su to da Allah annaba ake ga wannan kai kuma waye na ni waye saboda ni daga jos nake ah a wai misali kake ganin cewa kai kayi kasha ko akwai yadda za a yi dole ne dan adam ya kiyaye abin da zai a duniya kai da ya hada Allah da wani saboda ya gama ya gama yawo Allah tsare Allah madaukakin sa na'am summa sawwahu فسواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
Allah ya ce tuma sawahu sai Allah ya daidaita halittar dan adam halittar annabi adam wanda ya halitta da dan adam duka wa nafaka fihi min ruhihi kuma Allah ya busa daga ransa ran Allah madaukake sai duk rayuka na Allah ne na duk rai na Allah ne kamar yadda duk komai dukan mu fatin kowa na Allah ne da haka Allah madaukakin sarki kuma waja'ala lakumus sam'a sai Allah madaukakin sarki ya sanya muku ji wal absara da kuma gani da yawa wal afidata da zuciya da yawa qalilan ma tashkuru Allah ya ce kadan ne kuke godewa kun ga Allah madaukakin sarki shi ma anan a cikin alqur'ani zaka ga in yazo maganan ji sai ya ce sam'a ji daya amma wajen absar gani da yawa al'afila zuciyoyi da yawa ko waɗanne ne maluma suka ce abin da ya sa Allah yake kiran wato ji ya kira shi shi mufuradi saboda abin ji duk duniya iri ɗaya ne kawai magana ne za a ji ka ji kowane yare aka yi kawai za ka iya ji sai dai ba za ka fahimta na shi yasa za ka ji masu hikima sai mutum ya ce ma ai shi ba duk duniya ba yaren da baya ji ce ko yare aka yana ji ni ma haka kawai wani ba na ganewa ne na? eh inda kai ba kurma mana ya daman ko yare kana ji ba na? amma ganewa ne ko ba za ka gane ba amma ne ji ka to wannan saboda jin iri ɗaya ne komai da an faɗa ne an ji shi yasa Allah yake kiran shi a sama amma wajen gani gani ya sha bambam abubuwan da tsada yake gani suna da yawa abubuwan da kwakwalwa take suranta wa ɗan adam ya gani eh akwai gane-gane na masu yawa na haka zuciya abinda take sakawa sun sha bambam wani za ka ga zuciya shi cike take da alheri wani zuciya shi cike take da shari na haka yake hakanin an sha bambam shi yasa Allah yake kira su wannan ya kira jam'i nan nan kuma ya kira shi kadai Allah ya ce duk wannan rahama ce mana kyauta ya mana yayi mana haka ne amma kalilan ma tashkuru Allah ce kadan ne kuke godewa Allah Allah ta mu gode masa abinda Allah ya yi mana nan mu gode masa ba za su girgo ba eh na sha faɗa cewa ɗan adam in yana tunan imomin Allah ya ringa tuna musulunci ya ringa tuna Allah da ya barka ka zama musulmi ka tuna yana da kyau sosai zai kara ma himma a musulunci ka ringa tunawa yanzu inda kai ba musulmi bane ya za a yi yanzu wannan lokaci yanzu a kaddara Allah kiyaye ya ma kiyaye amma a ce kai ba musulmi da kana ina haka ɗanyi ɗan sobe ai za ka gane ni'imar da Allah ya mane tana da girma wallahi suna da yawa kuma Allah mun gode mu to alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya baka tsawon rai ku ci abin man adda kuma gaba daya da koshin lafiya ya ƙara maka ilimi da zai amfanar da al'umma ya sa ka zama jagora mai haske ga al'umma ya kare ka daga duk wani shari ya kuma haɗa mu da kai a gidan aljannatul firdaus tare da duk ɗaliban malam gaba ɗaya wani aiko da wani addu'a a karanta ko? na? ina da tambaya guda uku a na ɗaya mutum saki da haƙƙin gado mutum ne ya saki matarsa sau uku tare da cikakken hujja wanda ta haɗa da takardun rubutu da kuma shaidu na mutum goma balagaggu bayan shekara guda da saki sai ya dawo da ita yana cewa sau biyu ne kawai ya sake ta ba uku ba ta ci gaba da zama da shi bayan shekara ɗaya sai ya rasu to wasu mutane sun ce ba ta da haƙƙin gadonsa wasu kuma sun ce tana da shi a ƙarshe dai aka raba gadonsa da ita ta kuma karbi nata rabon menene hukuncin shari'ar musulunci da tasirin yin hakan na'am na'am ai tun da kace an sake ta saki uku kuma har da shaida ta rubutu da shaidan mutane to an iya dawo da ita ba ta dawo ba yadda Allah ya ce nan hatta tankiha zaujan gairahu dole sai an yi da ka ga maganar dawowanta ma babu na babu da kawai ta karɓi kuɗin mutane ta je lahira wannan shi ne da ba dawa in dai har abin da ka faɗan nan haka ne sai dai in ba haka ba idan biyun ne ya tabbata biyun ne to ta ci halal ta ci kayanta amma in yadda ka faɗa uku ne to ba ta da daman komawa har sai ta yi aure yadda Allah ya faɗi raba gado ba tare da kotu ko masana ba to idan mutum yana cikin jerin masu cin gado amma yana da cikakken ilimin shari'ar musulunci kan raba gado shin wannan mutum zai iya raba gadon tsakanin magada bisa shari'a ba tare da an kai maganar kotu ko ga masana ba menene hukuncin haka idan bai yi cuta ba ba komai an gane kuma tunda yana da ilimi daman sharadin ilimi ne yana da ilimi amma abinda ake gudu san zuciya na tunda yana daga ciki eh idan yana da abin nan amma ko shi wannan da yanzu tambaya yake yi ko shi ne malamin duniya za a ce kira wani ya raba kun gane hausan eh saboda mai akwai shaidan ya shine ake ta gudu amma misali in yaje ya riga yayi shikenan inda bai ci kowa ba na bai abin nan ba shikenan amma gudun shari'ar musulunci ta hana alkali yayi wa ɗansa shari'a kun gane saboda bi adalci zai dinga dan tausayawa na koya zai ji wannan yaron zai zama shari'ar jihago to eh haka ne Allah ya halicci mutane eh ko a ce matar ka kuna rigima da wani kuma kai ne alkali a kaga akwai matsala na to in ba sa aka ce ba za ka yi rashin adalci yanzu ya sa aka tutture aka ce kawai a bar wani ya yi na uku na ƙarshe baiwa alkali ko masana rabon gado kyauta bayan rabon gado idan alkali ko masani masani rabon gado suka raba gado bisa shari'a kuma kowa ya gamsu da rabon sannan magada daga ra'ayinsu suka hada kuɗi suka ba alkali kyauta ba tare da ya nema komai ba shin yin hakan ya halatta ko kuma haramun ne yin haka a shari'ar musulunci idan ba shi ya nema ba babu komai idan ba wani abu ya yi don a yi masa wannan ba Allah maɗaukacin sarki a cikin rabon gado har ya ce ‘yan uwa ma in sun taru a san musu na wai za a darar kismata ulul gurba no? farzukuhun da aka alheri ne a yi daman bai dace a ce ku kawai ku ci ku kaɗai ba wasu kuɗin za ka rabon gadon ai yana da yawa wani ba Allah ya bugo min waya daga kaduna ya ce gashi a gaban wani yanzu ya cire zakata biliyan tara wallahi na? eh biliyan tara ya cire amma ya ce a kai garinsu wato ko ya gaya mana ya ji muna magana cewa wasu ba sa ba da zakka ya ce wallahi gashi a gabansa gashi yanzu aka yi ya ce to ya yi kyau Allah ya saka to shi da muke shi da muke magana shi yake ce mun akwai wani abu da akwai wani yana nan yana tare da shi ba muke magana da shi har da yi ban labarin na cewa wannan zan faɗa wajen karatu wato wani bawan Allah ne a zamfaran ya ce ya zo ya same shi ce mai arziki ne mai arziki ya ce masa yallai baya bacci ya daɗe bai bacci ba ya ce sai ya ce masa da yake almajiri ne ya ce masa hanya a cikin ‘yan uwanka ko ka ba da haƙe su da ya kamata ka ba ya ce sai ce sai shi dai kawai ya sa akwai wata yayarka da ta zo ta ce mata ana bin ta ba shi ya ce kawai da don saurare shi sai ce masa to ina baka shawara ka je ka neme ta kuma a ƙauye ma take kuma mai kuɗi ne sosai ranar ya ce sai ya tashi ya ɗau mota ya tafi ƙauye ina ga irin motarsa ma ba taɓa shiga ƙauye ya je ya ce har gidan abin nan ya je ya shiga yau ya ce masa kuma in ka je duk abincin da ka san da ta dafa ka ci ya ce sai haka ya je ya ka gaisa tana ta kiran ‘yan uwa ƙauye ga yayanta ya zo yayanta nan da ake je sunan shi suka zo bayan sun gaisa ya ɗan ci sai ce kici ana bin ki bashi nawa ne ce dubu goma sha takwas kaji a take sai ya ba wasu kuɗi ya ba ta ya ce ta biya murna ya cika ta ya yabi kuɗi ya ba wa mutanen yan tararraba kafin su dawo gusau ya yi bacci a mota wallahi tallahi ya yi bacci direba ya ce sai da ya samu ƙarƙashin bishiya ya ajiye shi kawai ya bashi ya bacci saboda ya yi kwanaki ba bacci to lokacin da ya farka shi ne sai ya ƙara kiran shi wannan malamin ce wallahi na yi bacci wane ne ya ce to ka kula da haƙƙin to da yake ga mun sai na ce masa ai ina mutane sun sani wannan haƙoƙi na ƴan uwa da na alheri ai maganin ciwo ne wallahi maganin cuta ne ai akwai at-tadawu at-tadawi bi sadaqa magani da sadaka saboda ita zuciyar nan kwaya ɗaya ne da mutum da Allah ya wanke mata yi kyau shi kenan zai kai tabbacinka za ka wanda ya kasa bacci ya je ya nemi yan uwansa ya gyauta tamin za ka yi bacci سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد Thank you.